الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة yau lahadi biyar ga watan safar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 za mu ci gaba da darasi a cikin fikihu na malikiya darasi na hudu a cikin littafin matnul ashmawi ko matnul ashmawiya na abdulbari al-ashmawiyu rahimahullahu ta'ala za mu tashi a babi na gaba ko kuma babi na farko da malin ya kawo kan abin da ya shafi alwala ya ce babu fara'idil wudu'i wa sunanihi wa fada'ilihi wannan babe ya kunshi farillai na alwala ya kunshi sunnonin alwala ya kunshi musahaban alwala dama waɗannan su ake bukata mukallafi ya san su saboda ya san yadda zai mu'amalance su idan an ce farilla shine ma yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tariki abinda in ka yi shi za a baka lada in kuma ka bar shi za a yi maka azaba ma yusabu ala fa'ilihi imtisalan wa yu'aqabu ala tariki in ka yi da niyyar neman lada ga Allah subhanahu wa ta'ala to za a baka lada a kai ma'ana shi dole na kai to shake kira farilla fara'id jam'u fardin ne ko jam'u faridatin alwudu a ko alwadu'u wasu sun ce akan wawawun ma ana nufin aikin alwalar wanke gabanka da kake yi aikin karan kansa to shi ake kira da alwadu'u shi kuma alwadu'u in kawawawun fataha to shine ruwan da zaka ɗebo ka yi amfani da su su ake kira da alwabu wasu kuma sun ce a'a da alwabu'u da alwudu'u duka abu ɗaya ne dai kowane ana iya kiran arwalla da shi arwalla ana iya kiran kana iya cewa alwudu'u kana iya cewa alwabu to akwai malaman da suka faɗi haka su ba su rarrabe ba sunanihi da kuma sunnoninsa jam'u sunnatin idan an ce sunna suna cewa shine abinda annabi sallama fa'alahu rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abinda manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya aikata shi wa wazaba alaihi wa lam yaqum dalilun ala wujubi an samu aiki annabi yayi ba so ɗaya ba so biyu ba so uku ba yayi ba da yawa amma ba a samu wani dalili wanda ya nuna cewa abin kuma wajibi ba ne to shi ake kira sunna a wurin malamai malikiya wa fada'ilihi shi kuma jam'u fadila idan an ce fadila shine falala abin da yake da falala suna cewa ma fa'alahu rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa lam yudawim alaihi abinda annabi ya yi kila kama a ce so ɗaya ko so biyu ko so uku daga nan kuma aka ga ya daina to a wurin su malaman malikiya sai su kira wannan abin fadila musahabbi eh mandubi kaga shi bai kai karfin sunna ba a wurin su akwai kuma malaman da ke haɗe su su ce abu ɗaya ne da sunna da alfadila da almandub da almustahab sai su ce bi ma'ana duk ma'ana ɗaya ce amma su malaman malikiya suna rarrabewa fa'amma fara'idul wudu'i amma farillan alwala fasabi'atun to guda bakwai ne wanda wannan shine alƙaulul mashhur mafi yawan littattafai musamman wa'annan ƙanana da ake karantawa za ka ga haka suke kawowa guda bakwai tun daga wa'annan littattafan har zuwa abin nan to amma akwai saɓani a wajen malamai akwai malaman da suka ce takwas ne akwai malaman da suka ce goma ne kamar alƙadi iyad da littafin ashifa to shi ya ce farillan alwala sun kai goma a fahimtarsa an gane ko akwai waɗanda kuma suka ce guda hudu ne su ne iya waɗanda aya ta ambata gasulul wajihi gasulul yadaini masfur ra'asi gasulul rijilaini su iyanan suka tsaya shi yasa ibnu abi zaid mai littafin risala yana da wani littafi babba da ya same suna annawadir wa ziyadat ina ji ya kai mujalladi hudu shi ma fiqihu yake magana to a ciki ya ambaci haka ya yi ishara zuwa ga wannan kuma daga nan bai ce komai ba wato kamar yana tabbatar da cewa wannan hudun su ne al'asu kuma su ne dama malamai suka yi ittifaki a kai amma duk wanda ba su ba to mukhtalafin ne an yi saɓani a kansa amma su hudu to an yi ittifaki tsakanin almazahib gaba ɗaya cewa wanki fuska wajibi ne wankin hannaye wajibi ne shafan kai wajibi ne wanke ƙafafuwa wajibi ne amma duk wanda ba wannan ba to an yi saɓani shin wajibi ne ko musahabi to ba abin da yake almashhur fil mazhab maliki shine abin da shi abdulbari ya ambata a nan cewa guda bakwai ne kamar na farko da ya kawo kaga an yi saɓani akai an niyya niyya sun ce ba wajibi ba ce kamar alhanafiya su sun ce niyya musahabi ce a alwallah a alwallah niyya a wurinsu musahabi sunna ce ba dole ba ne in kai alwallah ko baka yi niyya ba a wurinsu alwallah ka ta yi saboda wai ai tun da ka riga kai alwallah ai shi kenan magana ta riga ta ƙare to amma dai wannan zance nasu zance ne mai rauni ba ya da ƙarfi su waɗanda suka ce ba wajibi ba ce sun sa ta layin ashurutu niyya sharaɗi ce bai kamata kuma a kawo ta a babin farilla ba su a tasu fahimta sharaɗi ce to haka dai malamai suke ta abin nan to kaga ita an saɓani a kanta anniyatu niyya inda ghaslil wajhi gun wanke fuska gun wanke fuska su malikiya sun tafi kan cewa inda za ka ƙulla niyya shi da sai ka je gun wanke fuska amma wajen wankin hannu kuskuren baki shaƙa ruwa da fyacewa wannan duk sunnoni ne za ka yi musu niyyarsu ta sunna ba ta wajibi ba amma inda za ka yi niyyar alwala ko wajabcin alwala ko niyyar ɗauki hadasi ko neman halatta abin da hadasi yake hanawa a da wannan dama shine niyya take zagaye a kansu guda uku a wurinsu su ko dai an tanwiya fardiyatul wudu'i ma'ana ka ƙudurta cewa alwalan nan da za ka yi dole ko an tanwiya raf alhadasi ka yi niyyar hadasin da kake da shi za ka ɗauke shi ko an tanwiya istibahata ma kana alhadasu mani'an ka nemi halatta abin da da hadisi yake hana maka don ba a sallah da hadisi haramun ne to kaga in ka yi alwala yanzu ne ka samu halaccin ka je ka yi sallah to irin wannan niyya sai ka je wankin fuska sai ka kudurta wannan an gane sai ka kudurta wannan gun wankin fuska haka suke kawowa amma sauran almazahib sun ce a daga lokacin da ka zauna ka ɗebo ruwa ga buta ko ƙwarya ko kwano to daga lokacin za ka ƙudurta niyya saboda innamal a'malu bin niyyat ba wai sai ka fara wai ka je wajen fuska ba masu balikiya abinda suka faɗa kenan saboda sun ce waɗancan ba wajibai bane ba dole bane na wankin tafin hannu kurkurar baki shaƙarwa da fyace wannan dukansu kamar yadda zai yi bayani ba wajibai bane saboda haka irin wannan niyyar ba sai kayi musu ita ba can kawai dai kai niyyar su sunna ce shi ke ya wadatar sannan sun ce inda ake itibari da ita shine zuciya mahalluha alƙalbu cikin zuciya ake so ka yi wannan itikadi to daga wannan kaga babu bukatar ka yi lafazi ka ce inni nawaitul wudu'a fardan ko wujuban ba a buƙatar wannan ko inni nawaitu raf alhadasi ko inni nawaitu istibahata ma kana alhadasu mani'an duk wannan ba a buƙatar ka furta shi saboda mi ko ka furta in dai babu ta a zuciyarka ga aikin banza ne aikin banza ne sannan kuma na biyu furtawan kuma bai zo a riwaya daga manzon Allah ba ko magabata ba a samu annabi yayi ba to shi yasa tun da ba a samu annabi yayi ba kuma su karan su malaman fiqh sun ce mahallinta shine zuciya to kaga sai a wadatu da zuciya kuma a kowace irin ibada haka za ka yi in ba ira aikin hajji ba da ake abin nan bayyana talbiya da sauransu a yayin harrama da aikin haji to akwai mai littafin alminahu alwafiya sharhi ne na al'iziya mujalladi biyu ne manya haka ana kiransa alfishi alfishi mutumin fas ne maroko to a ciki ya ce ba wajibi ba ne dogewan niyyar tun daga wankin fuska har zuwa wankin kafa ina ba ta an gane kawai dai in ka kudurta iya lokacin wankin fuska to shi ke daga baya ko ta bi iska a rollaka yana nan saɓanin sallah da azumi ita sallah wajibi ne niyyar ka ta zamo mu har zuwa sallame sallah in kai kabbara ɗaya kai biyu sai niyyar sallah ta fita daga zuciyarka to sallah ka ta roshi ko kaɗo azumi kamin ka sha ruwa sai ka ƙudurta cewa kai yanzu ba mai azumi ba ne ka cire niyyar azumi to shi kenan azuminka ya kare to ya ce amma banda ita arwalla ita arwalla an yi rangwame a kai idan mutum ya fara bayan ya kudurta ta can can can kamin ya kammala sai ta dan gwabce ma zuciyarsa to wannan mugu ta faru an yahe mai amma dai abin da aka fi da so eh ya abokanci niyya din tun daga farkon wankin fuska har zuwa wanke kafafunsa in yana da iko eh eh za a yi bayani kan bismillah ita sunna ce wasu ce ma bata ma kai sunna musahabi ce eh so kaga ita ba dole ba ce za a yi bayani kakanta to sai malam ya ce to wannan kenan an gane abin da ya shafi niyya wa gasulul wajihi farilla ta biyu sai wanke fuska wanke fuska duk abin da yake shiga a cikin fuska to wajibi ne ka wanke shi an gane yawwa tun daga sama har zuwa nan ƙasa har zuwa nan gemu ya shiga cikin fuska idanu ma haka hanci ma haka an gane duk cikin fuska suke na fatar an gane banda kunnuwa su kunnuwa suna cikin kai an gane ba su da alaka da fuska to shi yasa aka ce in ka zo wankin fuska daga wannan bakin kunne zuwa nan shine faɗin fuska daga nan saman goshi inda gashin ka ya fara zuwa geme haɓaka ta ƙasa kenan shine tsawon fuska to wannan shi ake buƙatar ka wanke gaba ɗaya kaga da idanu da hanci da baki da goshi wannan suna cikin fuska to su wajibi ne ka wanke su sai ce wa gasulul yadaini da wankin hannaye ilal mirfaqaini tare da idanun wato gwiwoyi guda biyu ma'ana su kuma in ka zo wanki tun daga nan za ka kawo har zuwa nan in gane ko eh so da haka wancan wanki da ka yi na tafin hannu na farko wannan dama sunna ne ba farilla ba ne in ka zo wanke zara'inka to sai ka sake wanke tafunan hannayen tun daga tafi kuma har ka kawo goyi kaka ce a ai tun da na wanke farkon fara a rolla to da na zo zan fara daga wuya wuyan hannu zuwa gwiwa to in ka yi haka kaga farillar wanke hannaye ba ta yi mai ba ta cika ba saboda wancan wankin sunna ne ko da ma baka yi shi ba a rawar tana nan kuma ba za ka koma ma saboda shi ba a kaddara ma ka bar shi an gane sai ka zo wanke zira'i sai ka wanke shi kenan ya wadata la iyaka ka yi sakaci na barin waccan sunna baka da wannan falalar amma bai kai matsayin da zai lalata maka Allah ba. Wa masu jami'in ra'asi da shafan kai gaba ɗaya shi ma, duk inda yake da sunan kai, shi ma aimi a shafa, na fatar an gane. An san kai aiko, shi kuma ya fara daga nan farkon gashi, ko ba haka ba, zuwa wannan ƙeyar kai ta baya. shi a iyakan kai daga ƙeya kai zuwa ƙasa sunansa wuya shi bai cikin kai ba ruwanka da shi babu ruwanka da shi daga wannan ƙololon na baya zuwa nan farkon abin nan shi ne kai an gane daga wannan lekin kunne shi kuma zuwa nan shi ne kai to shi iya kawai za ka shafa amma abin da ya shafi wani gashi a bayan wuya wannan duk ba ruwanka da shi Allahumma sai dai in nakan ne suka ce ya gangaro to wannan koda ya kawo ga kafada to duk sai ka in ka zo shafan kai sai ka yi mi yawo tun da asalinsa daga kai yake to wannan kenan wa gasulun rijilaini da wanke kafafu guda biyu ilal ka'abaini ta zuwa idan sau shi ba farilla ne wanke kafafu gane ko walfauru da ainihin gaggautawa shi ba farilla ne shi fauru din nan ma wasu ma sun ce musahabi ne kawai shi ne gaggawa wajen ma'ana abinda suke nufi da alfauru ana fassarawa ne da gaggawa don ka gane ma'ana kada ka rarrabe tsakanin wannan gaba da wannan gaba kar ka ba da wani gab kana wanke fuska kana gama mu ba sharatan ka shiga ni hannun dama kana gama da hannun dama ba sharatan hagu kana gama da shi kai tsaye ya shafe kai kana gama sai ka wanke ba wai ana nufin kai shaf-shaf ba a ba shi ake nufi ba an gane? to shi yasa fassarawa ma da gaggawa akwai fihi nazarun wannan tasa jahilai sun ɗauki karatun ba yadda yake ba sai kaga suna alwala yadda suka ga dama sai kaga suna gaggawa wanda wannan gaggawar za ta hana su su wanke wuraren da aka ce su wanke yadda ya kamata sai ga ya zo sama-sama ya sha fuska an yi sauriyan abin nan to ba karatun yake ba abin da ake nufi da alfauru shine kana wanke gaba kaza to karka tsaya fira karka tsaya ansa waya karka tsaya magana kai tsaye sai ka shiga wata gaba shi ake kira da alfauru bi ma'ana attatabu daga wannan gaba sai mai bi mata sai mai bi mata sai mai bi mata min gairi ta fariƙin fahish an fahimci wannan shi yasa wasu malaman zaure suke fassarawa wato da bibiya walfauru da bibiyar wankin gabbai abinda suke nufi kana farawa kana gamawa da ta farko shiga ta biyu kai tsaye shiga ta uku shiga ta hudu har zuwa ƙarshe na batar an gane to wannan shi ake nufi to sai a gyara ba wai ana nufin a yi shaf-shaf ba yadda gayu ke yi eh ko da za a gama wankin fuska shi har ya gama alwala mai an duba ba mai kyau ya yi ba da yasa saboda ya je waɗanda ba su san karatu ba suna fassara mai ai an ce wai ma wai wajibi ne ma to kenan in baka yi gaggawan ba me to kaga ba shi ke nunawa ba haka ake nufi ba tunda duk abin da aka ce wajibi to fa in baka yi shi ba fa to yanzu ana nufin da zaran baka yi shaf shaf ba alwala ta emergency shikenan shikenan alwala ka bata yi ba eh kai Allah ya zawaga Allah shi yahi musu wata daliku da kuma cudan yawa eh cudan yawa shi kuma shi ma ya sabani a kansu shin in ka zo wankin fuska bayan ka zuba ruwa sai ka cuɗanya ko ko kawai da ka zuba ruwa ya wadatar ko malaman da suka faɗi haka cewa algasulu kawai ka zuba ma hannunka ruwa sai ka duba in ka ga ya jiƙe ko ina shi kenan a sai ga cuɗanya ba to ba dai wannan kuskure ne don abin da aka ruwaita daga manzon Allah an ga annabi yana cuɗanya gabarsa eh wannan shi aka ruwaito daga annabi ba taba gana annabi ya zo wankin fuska kawai ya zo baɗe ruwa ga fuskarsa shi kenan a fishe yasa wannan ra'ayin akwai masu faɗarsa amma dai ba da ƙarfi abin da ya dace da sunna da koyi da annabi in ba kai ba ko wace gaba to shafa ta ake murza ta ake yi to su malikiya sun sa sharaɗi cewa dole ne lokacin da kana zuba ruwa kana cuɗanyawa the same time eh ba sai ka zuba ruwa sannan sai ka murza ba a hannu guda na zubawa guda na ne eh su sun sa wannan eh za a faɗe shi nan gaba amma shi ma ba dole bane ba dole bane in ba ka iya haka yadda ya fi maka sauki kana iya sai ka zuba ruwan daga baya sai ka cuɗanya matuƙar ruwan ba su bushe ba to saboda lokaci nan za mu kwana ƙarƙashin fahazihi sab'atun kaga waɗannan su ne guda bakwai da aka kawo lakin ya jiba alaika sai dai yana wajaba a kanka fi gasili wajihika a cikin wankin fuskarka in ka zo wankin fuska an tukhallila sha'ara lihiyatika ka tsatsefi gashin gemin ka in kana da gemi saboda kamar yadda muka faɗa a ɗazu eh haɓa ƙasa tana cikin fuska to kaga in ka zo wankin fuska dole shi ma gashin gemi ka tsatsefe shi in kana sha'arun lihiya khafifan amma idan gashin baya da yawa yana da yawa to saboda akwai wahala to shi sa sai malamai suka ce ba dole ne ka tsatsafe ba sai dai ka dan shafa sama shi kenan ya wadatar to ina alamun cewa khafifan ne sassauƙa ne baya da yawa shine ta zaharul basharatu ta hatahu fata na bayyana ƙasansa da za a duba za a ga fatan haɓa to kaga alamun geme baya da me baya da yawa ko kuma baya da duhun da za a ce tsatsefe shi zai baka wahala Eh, amma in yana da duhu ko yana da yawa to ba dole ne ba saboda wannan zai ja lokaci ƙarshen ta kamin ka gama tsatsefewan wancan abin da aka hana na alfauru sai ya shigo na jinkiri to shi yasa suka ce kawai in bai da yawa to sai ka tsatsafe in kuma yana da yawa sai ka shafa kawai shikenan wa in kana kasifan in ya kasance mai yawa shi gemun fala yajibu alayka takhaliluha ba wajibi bane gare ka ka tsatsafe shi wa kazalika haka yajibu alayka yana wajaba gare ka fi gasli ka cikin wankin hannayenka da muka ambata a baya an tukhallila asabi'aka ka tsatsefe yatsun kafanka alal mashhuri bisa ga zance wanda ya shahara ya yi shuhura yana akwai ƙabilul mashhuri ba wajibi ba ne to nan za mu kwana insha Allah sai wani sati sai mu tashi wa amma sunanul wudu'i wannan su ne farillai da ake wa bukata mutum ya tabbatar da ya kula da su saboda arwallarsa ta zamo ingantatta za tambaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته